إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فإن المسجد فإن المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وهي البيوت التي قال الله فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب عباد الله وإن من أعظم وأهم أحكام هذه المساجد ألا تجعل مقابر فلا يجوز دفن الموتى فيها ولا يجوز بناؤها على القبور ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك كان إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا رواه البخاري ومسلم عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت فلولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وعن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أحمد وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أحمد وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها عباد الله هذه نصوص صريحة واضحة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها وشدة غضب الله على من فعل ذلك ولعنه عز وجل لهم والشهادة عليهم بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة والعياذ بالله واتخاذ القبور واتخاذ القبور مساجد أيها المسلمون له معنيان الأول أن يقصد الصلاة عندها سواء جعل القبر أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله فإنه متى قصد الصلاة عند القبر فقد اتخذه مسجدا والمعنى الثاني أن يبنى المسجد على القبر أو يدفن الميت في المسجد وكل هذه الصور محرمة داخل أصحابها في اللعن والوعيد والعياذ بالله فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا الشرك وأسبابه واحفظوا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إذ وصاكم باجتناب اتخاذ القبور مساجد وتذكروا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقوله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح واعتبروا قوله أيضا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وتذكروا قوله عن أنبيائه منهم أولو العزم من الرسل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله فإن الحكمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد هي حماية التوحيد من أسباب الشرك لأن الإنسان إذا عظم القبر إذا عظم القبر اليوم بالصلاة لله عنده فإن الشيطان سيزين له ولغيره بعد ذلك عبادة القبر نفسه ودعاء صاحبه والاستغاثة به واللجوء إليه وذلك هو الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب إذ لا ذنب أكبر ولا أعظم منه فإنه موجب للخلود في النار أبد الآبدين لمن مات عليه أعاذني الله وإياكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فالحذر الحذر من هذا العمل والحذر الحذر من الصلاة في المساجد التي فيها قبور قالت اللجنة الدائمة للإفتاء لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد انتهى كلام اللجنة وأما, وأما بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فالمسجد لم يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في حياته ولما مات عليه السلام دفن خارج المسجد في بيته في حجر في حجرة عائشة رضي الله عنها فلا المسجد بني على القبر ولا القبر دفن في المسجد ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أكثر الصحابة قام بعض الخلفاء بتوسعة المسجد النبوي فدخلت الحجرة في التوسعة الجديدة وأفعال الملوك ليست حجة يعارض بها الشرع إنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم الأحاديث الكثيرة في تحريم اتخاذ القبور مساجد وإزالة ما يبنى منها على القبور تمسكا بالسنة وحماية لعقيدة الأمة ونسأل الله جل وعلا أن يوفق حكام المسلمين لإخراج القبور التي دفنت في المساجد وإزالة ما بني منها على القبور تمسكا بالسنة وحماية لعقيدة الأمة bayan haka yan uwa musulmai a takaice hudubar mu ta yau daga wannan masallaci na masjidu al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar lauda kwatas a nan cikin garin Bauchi a yau juma'a 14 ga watan jumadal akhirah hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da biyar ga watan sha biyu shekara ta 2025 miladiya hudubar mu ta yau daga wannan masallaci daga wannan mimbari mai albarka muna roƙon Allah ya datar da mu tana magana ne dangane da hukuncin wato bautan kabari da kuma gina kabari a cikin masallaci ko gina masallaci a inda kabari yake huduba ta fara da cewa bayan haka ya ku yan uwa ku sani cewa lallai masallatai su ne mafi soyuwan wajaje a wajen Allah babu wani waje da Allah yake kauna a bayan ƙasa kamar masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha mafi soyuwan wajaje a cikin ƙasa a wajen Allah shine wato ainihin masallatai mafi fusatan wajaje a cikin garuruwa wajen da Allah ya fi fushi da shi su ne kasuwanni ya ku uwa ku sani cewa masallatai su ne ɗakunan nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a kansu fi buyutin azin Allah Allah ya ce a cikin wasu ɗakunan da Allah ya yi izini an turfa'a a darajanta su a daga darajarsu wa yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a ciki yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal ana tsarkake Allah a cikin su safiya da marece suwaye masu waɗannan ayyukan Allah ya ce rijalu wasu irin mazaje ne da latul hihim tijaratun kasuwanci da saye da sayarwa baya shagaltar da su wala bai'un saye da sayarwa baya shagaltar da su an zikirin la game da ambaton Allah wa iqamis salati da tsaida sallah wa ita'iz zakati da bada zakka saboda min yakhafuna yawman suna tsoron wani wuni da in wannan wunin ya zo ta taƙallabu fihi alqulub wal absar zukata da idanu za su juya ido zai raina fata hankali ya tashi liyajziyahumullahu ahsana ma amilu saboda Allah ya sakanka musu da mafi kyawun abin da suka aikata wa yazidahum min fadlihi sannan ya kara musu daga falalansa wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba ya ku yan uwa musulmai ku sani cewa na daga cikin mafi girma kuma mafi muhimmancin hukunce-hukuncen waɗannan masallatan su ne kada a mai da su su zama kaburbura kada a mai da su su zama makabattu baya halatta abin ne mamaci a cikin masallaci sannan kuma baya halatta a gina masallaci a inda kaburbura suke sai an tone su ya zo a cikin sayyid bukhari da muslim daga sahabiya aisha matar manzon Allah uwar mu'mini Allah shi kare da a gare ta ta ce lallai ummu habiba da ummu salama waɗanda dukansu matan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa habasha a karan farko tare da mazajensu da suka aure su gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure su wata rana sai suke ba mu annabi labari cewa akwai wani coci da suka gani a ƙasar habasha wadda wannan cocin akwai hotuna da mutum-mutumi na manyan mutane duk sanda wani babban mutum ya mutu to sai a zana hotonsa a zana mutum-mutuminsa sai a kafe a wannan cocin saboda a dinga tunawa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari faɗa muku wani abu waɗannan mutanen sun kasance idan wani mutumin kirki a cikinsu ya mutu sai wato ainihin su gina masallaci a inda kabarinsa yake sannan sai su zana wa'annan hotunan su ajiye a cikin masallatan annabi ya ce wannan su ne mafi sharrin mutane a wajen allah wanda in mutum ya mutu maimakon su kai shi makabarta su binne shi sai su binne shi a masallaci ko kuma bayan sun binne shi sai su zo su gina masallaci a kai sannan su zana hotunansa su mammanna su lillika a jikin bangon masallaci manzon allah ya ce waɗannan su ne mafi sharrin mutane a wajen allah hakanan ya zo daga aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallama uwar mumine allah shi kara mata yadda da kuma sahabi abdullahi dan abbasin allah shi kara masa yadda ya ce lokacin da suka ce lokacin da wato cutan ajali ta zo wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yana da wata riga da yake rike da ita a hannunsa yakan rufe fuskansa idan ya rufe fuskansa daga baya sai ya yaye sai ya sake rufewa saboda wato zafin fitar rai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan yanayin sai ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da nasara ya tsine musu albarka ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid saboda sun riki kaburburan annabawansu da salihan bayinsu su kuma masallatai nana Aisha tace me yasa manzon Allah yayi wannan saboda yuhadhiru ma sanabu yana gargadin al'umarsa kada in shi ya mutu ko wani salihin bawa ya mutu a gina masallaci a kabarinsa ko kuma a binne shi a cikin masallaci hakanan ya zo daga sahabiya Aisha Allah ka kare ya gare ta ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da yake ciwonsa na bankwana da duniya wanda daga nan bai warke ba bai tashi ba manzan Allah yake cewa Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara saboda su daki kaburburan annabawansu da salihan bayansu a matsayin masallatai ta ce dabarun haka ba da an mai da kabarinsa wato ainihin an bayyana kabarin a fili an fito da shi saboda kowa ya zo ya ga kabarin annabi amma ana tsoron in aka yi haka to wasu za su mai da kabarin annabi ya zama masallaci wasu za su mai da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajen ibada hakanan kuma hadisi ya zo daga abu huraira allah shi kare da a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara saboda sun mai da kaburburan annabawansu a matsayin masallatai. Hakanan hadisi ya zo wanda Imam Muslim ya rawaito daga sahabi Jundub bin Abdullah Allah shi kare da a gare shi. Yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin ya mutu da kwana biyar yana cewa ala ku saurara ku ji wa inna man kana qablakum lallai waɗanda suka gabace ku sun kasance kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid sun kasance suna da karkabun gudan annabawansu da salihan bayinsu a matsayin masallatai annabi ya ce ala ku saurara ku ji fala tattakhizul qubura masajid kada ku mai da kaburbura su zama masallatai kada ku mai da masallatan ku su zama wajen binnigawa manzo Allah ya ce fa inni anhaakum an zalika ni manzon Allah na hana ku haka kaga wannan sako ne mai girma manzo Allah ya ce fa inni ni manzon Allah na hana ku an hakum an zalika na hana ku ku gina masallaci akan kabari ko ku tona kabari a cikin masallaci annabi ya ce na hana ku aka kar ku yi haka la ilaha illallah Allah ka samu zama masu biyayya ga annabinka hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'udin Allah shi kare yadda a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi sharrin mutane a wajen Allah su ne waɗanda alkiyama za ta riske su suna raye waɗanda za a busa ƙaho a yi tashin duniya suna dan a raye da kuma waɗanda suke rikan kaburbura a matsayin masallatai imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin hakanan imamu malik ya rawaito hadisi a cikin muwatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad Allah karka sanya kabari na ya zama gunki abin bauta koma bayanka yace tsananin fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu da salihan bayinsu a matsayin masallatai hadisi kuma ya tabbata daga Abdullahi dan Abbasi Allah shi kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la'anallahu zawaratul qubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyartar kaburbura wal muttakhidina alaiha al masajida was suruj da waɗanda suke gina masallaci akan kabari ko kuma suke kawata kaburbuka kaburruka su kawata su su sa musu ado su sanya musu kutullu annabi ya ce duk waɗanda suka yi wannan Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu albarka Allah ka kare mu daga tsinuwanka haka nan hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Mursad Allah shi kare dagare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusallu ilal quburi kada ku sa kabari a gaba ku dinga sallah kuna kallon kabari wala tajlisu alaiha sannan kada ku zauna a inda kabari suke kar ku zauna akan kaburbura kada ku yi sallah kuna kallon kaburbura kada ku zauna akan kaburbura ya ku bayin Allah wayannan nasoshi ne waɗanda suke bayyanannu a fili yadda kasar rana karfe 12 game da hani akan abin da ya shafi rikan kaburbura a matsayin masallatai da kuma yin sallah a inda kabari yake da kuma nuna yadda fushin Allah ya tsananta akan wanda ya wannan aikin da kuma yadda Allah ya tsine ma a duk wanda ya wannan aikin albarka da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida akan cewa masu irin waɗannan ayyukan su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah madaukakin sarki dan tashin kiyama Allah ya tsare ni da ku baki daya ya ku bayin Allah hakika rikan kaburbura a matsayin masallatai yana da ma'ana guda biyu ma'anan farko shine mutum ya nufaci sallah a inda kabari yake sawa'un kabarin na gaba gare shi ne ko na bayansa ko na dama gare shi ko kuma hagu gare shi in dai yayi sallah a inda kabari yake to ya riki kabari a matsayin masallaci bi mujalladin sallan da yayi a inda aka binne mamaci to ya riki kabari a matsayin masallaci ma'ana ta biyu ta ce a zo a gina masallaci a inda kabari yake ko kuma bayan an gina masallacin a ware wani waje a ce wannan wajen na binne gawan liman wane ne ko na binne bayan gawan waliyi wane ne ko na binne gawan shehi wane ne ko a nuna cewa ga wani babban mutum da karamansa da matsayinsa ya wuce a kai shi makabarta a binne shi sai dai a binne shi a wani waje na musamman saboda wasu su dinga zuwa daga baya suna tawassuli da shi suna roƙon Allah a inda yake daga ƙarshe ma in tafiya ta yi tafiya a koma shi din ma ana roƙonsa duka waɗannan nau'ukan duka haramun ne ga nasoshi nan mun ji su kuma duk wanda ya aikata haka ya shiga cikin tsinuwar Allah saboda haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku nisanci shirka ku nisanci duk wani sababin da zai kai ku zuwa ga shirka ku tuna faɗin Allah da ya ce wallahi Allah baya yafi ma duk wanda ya mutu yana masa shirka duk wanda ya mutu yana shirka Allah baya yafi mishi ku dinga sa wannan ayar akan idanunku da zukatanku duk motsinku a duniya ku sa wannan ayar ta zama ita ce mizaninku ta zama ita ce ma'auninku na abin da za ku aikata na ibada ku gane cewa duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka duk haƙurin Allah duk yafiyan Allah duk yalwar rahamar Allah duk gafaran Allah Allah ya yi rantsuwa ya ce wallahi ba zai yafe mishi ba ashe babu shakka shirka babban abu ne haka duk sababin da zai kai mu zuwa ga shirka mu yi kokari mu nisance shi sannan ba mun ce muna son manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba wai mun ce muna kaunar manzon Allah ba to me yasa ba za mu yi riko da wasiyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kwana biyar gabanin ya mutu annabi yana bada wannan wasiyar yana kan wato shimfiɗansa na ajali yana cutar ajali amma duk da haka yana ƙara maimaita wannan wasiyar ashe duk wanda yake ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to ya dace kuma ya kamata ya yi riko da wannan wasiyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ku bayin Allah ku sani cewa hikimar da ta sa Allah ya hana wato gina kabari a masallaci ko gina masallaci a inda kabari yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shine kare tauhidin mutane ba ma tauhidin mutane kariya daga dukkanin sabuban shirka domin duk mutumin da ya girmama kabari yau ta yadda ya je yana sallah a inda kabari yake to nan gaba shaidan zai kawata mishi da shi da waninsa daga ƙarshe zai koma yana bautan kabarin sannan kuma ya koma yana roƙon wanda yake cikin kabarin yana neman agaji a wajensa yana neman taimako a wajen shi wannan kuma na daga cikin babban shirkan da yake mafi girman zunubi ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari cewa duk wanda ya mutu yana wannan shirkan to Allah ya yi alkawarin cewa zai shiga wutan jahannama kuma in ya shiga wutan jahannama ba zai fito ba zai dawoma a cikinta har abada Allah ka tsare mu saboda haka ya ku bayin Allah mu gargadantu mu kiyaye wannan mummunan aikin mu gargadantu kunnen mu ya jawo da jan kunnen da manzan Allah ya yi mana da ya ce ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an zalika annabi ya ce ka shedinku ina jan kunnanku kowa ya saurara kada ku mai da kaburbura su zama masallatai kada ku gina kabari a masallaci annabi ya ce ni annabinku na hana ku haka kar ku yi haka mu rike wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kwamitin fatawa na kasar Saudi Arabia na duniya baki daya ta ba da fatawar cewa baya halatta mutum yayi sallah a masallacin da aka gina kabari a ciki duk masallacin da aka binne gawa a ciki to baya halatta kai sallah a wannan masallacin saboda hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da rikan kabari a matsayin masallaci ko kuma gina kabari a cikin masallaci akwai abin da da yawan mutane suke ruduwa da shi wasu saboda rashin sani wasu kuma saboda son zuciya shine dangane da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama galibi zaka ji mutane suna cewa ai kabarin annabi na cikin masallaci kuma ba a rushe kabarin ba kuma ba a rushe masallacin ba to abun lura shine abu na farko shine tun san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi gina masallacinsa akwai kaburbura a filin da za a gina masallacin amma manzo Allah ya sa aka tone su kaga matakin farko kenan sai da aka tone kaburburan da suke cikin masallacin gabanin aka gina masallacin sannan na biyu annabi da hannunsa ya gina masallacin na uku kuma shine kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama asali an gina shi ne a ina a wajen masallaci a cikin ɗakin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ana aka gina kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da kabarin Abubakar da Umar ana aka tuna kabarin su aka binne su a ciki bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da rasuwan da yawa cikin sahabbai bukatuwa ta wato bukata ta yawaita saboda yawan musulmai kan cewa akwai bukatar a ƙara faɗaɗa masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin yawan musulman ya ƙaru yawan musulman ya ƙara yawa daga garin faɗaɗa masallacin shine aka zagaya har da ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine silin da yasa kabarin annabi ya shigo cikin masallaci amma ba masallacin ne aka gina a inda kabarin yake ba ba kuma kabarin ne aka tona shi a inda masallaci yake ba bukata ce ta sa garin faɗaɗawa kuma manzan Allah ya faɗa cewa su annabawa Allah yana karɓar ransu ne a inda yake so a binne su kaga kenan ba zai yiwu garin faɗaɗawa a ciro annabi daga wajen a maida shi wani waje ba saboda Allah ya karɓi ransa a inda yake so a binne shi saboda haka aka binne shi a wannan wajen daka idan bukata lalura ta sa za a fada da masallaci aka fada da masallaci aka shigo da kabarin ciki wannan ba hujja bace na wani kuma ya ce shi ma kuma a gina masa kabarinsa a cikin masallaci wannan ba hujja bace wannan ba dalili bane sannan ka kaddara cewa an gina kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar an tona musu kabari a cikin masallaci to kai naka shehin ya kai su matsayi ne kai naka shehin ya kai su daraja ne kai naka malamin matsayinsa ya kai nasu to me yasa zaka kwatanta me yasa zaka kwatanta shi da su ina Abdurrahman bin Auf ina Sa'ad bin Abi Waqqas kai matar manzo Allah Aisha ina ka binne ta lokacin da ta da su babu space a cikin masallaci me yasa ba tona ci aka binne ta ba amma ina ka kaita makabarta to duk matsayin malamin ka duk darajarsa ya kai Aisha daraja ne to dan me shi ba zai je makabarta a binne shi ba kaga wannan ba hujja bace wannan ba hujja bace kuma abinda muke lura da shi kuma abinda musulunci yake kula da shi shine musulunci yana lura da akidar mutane musulunci yana lura da akidar mutane kowa ya sani duk waɗanda aka ware musu waje aka binne su zai yi wahala baka ga an koma ana bautan su ba ka duba ka ga Shehu Usman bin Fodi Allah ya mishi rahama malamin da ya karar da rayuwarsa wajen yakan shirka da bid'a amma da yake kabarinsa a keɓance ke ana zuwa bauta a wajen ko ba a zuwa ana zuwa ana bauta mishi wasu suna nikan gari daga garuruwa daban-daban su tafi kabarin shehu sun je roƙo yaya sun je roƙo arziki sun je roƙo abubuwa da yawa saboda me saboda an ware kabarin ba abin ne shi a cikin me a cikin makabarta ba kana ganin shehunnai da yawa da ake binne su ake ware inda kaburburan su suke zaka ga mushirikai muridansu mushirikai sun je jikin kabarin sun tsaya mutum ya daga hannu yana cewa shehu ana cikin matsala shehu kaza ya yi tsada a cikin ƙasa shehu kaza shehu kaza shehu kaza wannan shehi inda an kai shi makabarta aka binne shi yadda ake binne kowa kabarin ma ya bata illa iyaka kawai in kai addu'a daga duk inda kake Allah zai amsa wannan bai wadatar ba yanzu waye zai tsaya nuna maka ya ci ga kabarin imamu maliku nan amma yanzu in ka ce Allah ya gafarta ma imamu maliku gafaran ba zai isa gare shi ba addu'ar ba za ta isa ba in ka ce yanzu Allah ya gafarta ma imamu shafi addu'ar ba za ta je ba sahabbai nawa ne wadda ba za a iya nuna kaburburan su ba yanzu amma in kai addu'a daga inda kake Allah zai karba kai musu addu'a sannan kuma ya ku yan uwa mu sani sunnar Allah sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce in ka kai ziyara kabari to ka sani cewa shi wanda yake cikin kabarin shi ke bukatar ka yi mishi addu'a ba kai ka roke shi ba ka kai ziyara makabarta to su waɗanda suke cikin makabartan addu'a ake yi musu a roƙa musu gafara ba roƙonsu ake yi ba don su ma buƙatar addu'a suke yi ko ka kira su kuma a banza kai ba sa iya ji in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum ko ka kira su ba za su ji ba kai ko da sun ji ma ba sa iya amsawa ba za su iya amsawa ba kuma duk wanda zai mutu a duniya kowaye shi duk matsayinsa sai ya mutu da wani bakin ciki da wata damuwa da wata bukatun da yake so ya biya a duniya kuma bukatar bata biya ba har ya mutu ya nuna kenan shi san da yake raye akwai tashi bukatar da ya kasa biyanta akwai damuwar da ta dame shi da ya kasa kwaranye ma kansa to yaushe kuma kai bayan ya mutu kuma kai zaka je ka roke shi yaushe bayan ya mutu kai zaka je ka tsaya a kabarinsa kana addu'a kana roƙonsa yaushe yaushe abin da yake jawo wannan kuma shine wuce iyaka akan salihan bayi ka ji mutum mushiriki saboda tsantsan shirka malaminka ya mutu maimakon ka ce Allah ka gafarta ma malamina sai ka tsaya ka ce wai Allah ya bamu albarkacin shehi saboda tsantsan shirka bi ma'ana shi yanzu shehinka ya wuce a ce Allah ya gafarta masa sai dai ma ka roki Allah ya baka albarkacinsa shi ma'anan magana Allah ya gafarta masa ma ya wuce wajen abin da ya saura kawai shine kai ka ce Allah Allah Allah ya baka albarkacinsa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa in an je binne gawa abin da yake cewa shine istaghfiru li akhikum ku roƙa ma dan uwanku gafara wasalula hut tathbit ku roƙa masa tabbatan furci a ina ka samu cewa Allah ya bamu albarkacin shehi ya koya maka wannan cewa kai ka ce Allah ya gafarta masa duk matsayinsa ya kai sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kai darajar sabon manzon Allah amma me yasa annabi ya koyar da sabansa cewa ku roƙa ma dan uwanku gafara duk albarkansa ya kai sabai albarka ai da sai manzo Allah ce ku roki Allah ya baku albarkacin sahabi wani ku duba ku ga Sa'ad ibn Mu'adh wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sanda Sa'ad ibn Mu'adh mala'ikan mutuwa da ya zare ransa sai da al'arshin Allah ya girgiza saboda an yi babban mutuwa an yi mutuwa mai girma amma manzo Allah da ya tsaya akan kabarinsa sai ya fara hawaye yace inda akwai wanda zai tsira daga matsan kabari da Sa'ad ibn Mu'adh ya tsira la haula wala quwwata illa billah manzo Allah ya tsaya yace ma jama'a yace masahabai ku tsaya ku yi masa addu'a ku roka masa gafaran Allah annabi yace a yau da sa'ad ya mutu an bude kofofin sama mala'ikan da bai taba saukowa ba tunda aka halice shi yau ya sauko dan ya halarci jana'izan sa'ad ibn mu'an amma annabi yace inda akwai wanda zai tsira daga matsan kabari da sa'ad ya tsira to yaushe kuma wani bayan sa'adu zai mutu maimakon ka roƙa masa gafaran Allah saboda bakin mushriki ne kai sai ka tsaya kana roƙon wai kai Allah ya baka albarkacin sa a wajen wa ake roƙon albarka ne kan wa ya ce maka ma wanda kake roƙon albarkacin sa shi kanshi kokari yake fa ya tsiratar da kansa shi kanshi kokari yake ya tsira ba wai kai ka samu albarkacin sa ba damuwan sa ma ya tsallake ya tsira in dai mutumin kirki ne shi damuwan sa ya tsira damuwan sa ya tsira Allah ya samu gama lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da al'ummar mu ya shiryar mana da shugabannin mu ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu Allah ya tsare mu daga shirka ya tsare mu daga bautan kaburbura masu wannan aikin Allah ya shiryar da su in masu ganewa ne in ba masu ganewa bane Allah ya tsare al'umma daga sharrin su Allah ya mana albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله